الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sace ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin al'arba'unan nawawiyya. A karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin hadisi na ashirin da biyu a cikin littafin. wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon hadisi na 23 qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-hadithu ath-thalith wal-20 an abi malik al-harith ibn asim al-ash'ari radiyallahu anhu qala hadisi na 23 a cikin wannan littafi namu mai albarka an amso shi daga baban malik baban malik shine al-harith ibn asim al-ash'ari abu malik huwa al-harith ibn asim al-ash'ari Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato wannan yana ɗaya daga cikin waɗanda suke cikin ƙabila ta abu musa al-ash'ari wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce al-ash'ari yuna minni wa ana minhum wato ash'ariyawa nawa ne sannan kuma su ma ni nasu ne ma'aiki alaihi salatu wassalamu lokacin da ayar da take cikin suratul ma'ida ta sabka kamar yadda yake cikin al-mustadrak da hakim ya ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi nuni zuwa ga abu musa al'ashari da jama'a sai ce hum ƙaunu haza wa share ila abu musa al'ashari ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce al-duhuru shaɗarul iman al-duhur tsarki shaɗarul imani wato wani kaso ne daga cikin kaso-kaso na imani ko kuma a duhuru shaɗarul iman tsarki rabi ne na imani lokacin da mutum baike da kwai janaba idan ya yi wanka wannan ya tsarkake gaɓaɓuwan shi ko? to tsarkakewa gaɓaɓuwa tsarki ne wanda yake na rabi saboda akwai tsarki kuma na zuciya mutum ya tsarkake zuciyar shi ta ya zama to idan ya tsarkake gaɓaɓuwan shi ya tsarkake zahirin jikinsa idan ya tsarkake zuciya shi ya tsarkake batsinin jikinsa sai ya zamanto a duhuru shaɓarul iman imani ɓangarori ne guda biyu tsarkin ɓoye da kuma tsarkin bayyane to lokacin da mutum ya tsarkin bayyane ya tsarkaka to amma zuciya ya tsarkake ta idan ya tsarkake zuciya sai ya zamanto ya samu kamala ta imani mun gane da kyau ko kuma waɗansu daga cikin malamai suka ce anan al'iman ana nufin assalatu al-duhuru shadarul iman alwalla rabi ce na sallah saboda lokacin da kai alwalla zaka yi sallah kafi wanda shi kuma baya da alwalla zai fi sallah zai yi sallah saboda la'alla kai da kake da alwalla in ka zo zaka samu rakawoyi guda hudu cikakku na la'asar shi kuma da zai yi alwalla sannan ya zo masallaci raka'a biyu za ta bar shi kenan al-duhuru shadarul iman Allah ta'ala ya ambaci as-salatu da al-iman a cikin al-Qur'ani wa ba kana Allah li yudhi'a imanakum inna Allah bin-nasi lar'ufur rahim Allah tabaaraka wa ta'ala bai kasance ba da zai tozaltar da sallar ku wanda kuka yi kuna fuskantar Baitul Maqdis kamar yadda hadisin Al-Bara ibn Azib wanda kaso mafi tsoka nashi yake cikin sayar bukhari wanda muttafaka ne wani kaso din amma dai wannan gaba ta wa maka Allahu liyudiya imanakum ay salatakum yana cikin sayar bukhari mun gane da kyau to ma yake alayhi salatu wassalam yace al-duhuru shadrul iman alwalla rabi ce na sallah ko kuma alwalla rabi ce na imani wani kaso ne daga cikin kaso ne ko kuma juz'un min ajza'il iman wato alwala wani kaso ce daga cikin kaso kashi-kashi na imani walhamdulillahi tamla'ul mizan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce fadar alhamdulillahi bawa ya ce alhamdulillahi da zuciya mai kyau yana mai halarto da ma'anarta yana mai neman lada a wajen Allah tamla'ul mizan fadarta yana cika sikeli na bawa girmanta a wajen Allah subhanahu wata'ala ladanta yana cika sikeli na bawa wa subhanallahi walhamdulillahi wato fadar wannan jumloli guda biyu subhanallah walhamdulillah ladansu a wajen Allah tamla'a nima bainas sama'i wal ard waɗannan jumlolin guda biyu suna cika ladansu suna cika abin da yake tsakankanin sama da ƙasa wato in za a ɗauki sama da ƙasa faɗar subhanallahi walhamdulillahi ladansu a wajen Allah zai iya cika sama da ƙasa tsakankanin sama da ƙasa ga da kyau tamla'a ne a matsayin tasniya ce ta subhanallahi walhamdulillahi kenan aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard ko kuma ladansu suna cika abin da yake tsakankanin sama da ƙasa wato saboda tamla'ani tasniya ce ta subhanallah walhamdulillah tamla'u fa saboda ya halatta ka zo da wato fa'ili mufradi ka zo da fa'ili tasniya amma kuma ka zo da fi'ili mufradi wana ka'ida ce wanda cike sananniya a nahau wajarridil fi'la idza ma usnida lithnayn aw jam'in ka faza shuhada ya halatta ka ce qalar rijalu kaga ar-rijalu menene jam'i ne amma ka ce ƙala ba za ka ce ba arrijal ƙalu arrijal yana da kyau ƙalar rijalu ƙalar malaku ƙalatu rusuluhu ya halatta kuma ka ya halatta ka zo da tasniya fa'ili tasniya ne amma kuma ka zo da fi'ili mufradi ka ce ƙalar zaidani an gane da kyau ƙalar rajulani ba ce ba ƙala ko? ƙwala rajulani kaga rajulani ta suniya ce amma ga ce mai ƙwala to da ya halatta a ɓangaren nahu wajen ridil fi'ila idan ma usnida da tsinaini au jam'in ka faza shuhada wa qad yuqalu sa'ida wa sa'idu kamar da dan malik ya faɗa alfiya kenan an gane to shi na nan yace wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u ma baina samai wal ardi wannan idan aka doki a zo da shi mufrad kenan watamla'u subhanallahi walhamdulillahi ma baina samai wal ardi wato subhanallahi walhamdulillahi fadar su suna cika abin da yake tsakankanin sama da ƙasa wato za su iya cikawa mutum mizanin shi har ma da doriya akan haka was-salatu nurun was-sadaqatu burhan ma'aiki alaihi salatu was-salam yace sallah nurun haske ce ga mai yin ta duk mutumin da yake yin sallah wato akwai haske wanda wannan sallar za ta tufayatar da shi shi ya zamanto ya sha bambam da wanda baya yin sallah ya zamanto halayen shi sun sha bambam da wanda baya yin sallah ya zamanto ɗabi'un shi sun sha bambam da ɗabi'un wanda baya yin sallah wasadaqatu burhanun ma'aiki alaihi salatu wassalam yace zakka hujja ce akan imanin mai fitar da ita daga cikin dukiyarsa burhan ala imani sahibiha sadaka mutum ya ɗauki wani kaso a cikin dukiyar shi ya bayar dan Allah wannan shaida ce akan cewa lalle mai wannan dukiya din mumini ne saboda wanda ba mumini ba baya iya cirewa haƙƙin Allah daga cikin dukiyar shi ya bayar wasabaru diya'un ma'aike alaihi salatu wasalam ya ce haƙuri shi kuma haske ne wanda yake irin na rana magane akwai abduya akwai kuma annur akwai bambanci tsakankanin abduya da annur idan aka ce abduya'u shine haske wanda yake da raɗaɗi irin a lokacin zafi wajen ƙarfe ɗaya ta rana idan ka ce ka zauna a rana in kai minci goma za ka cewa har zuwa ta karyo maka mun gane da kyau to wannan ana ce da shi ad-diya'u huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran saboda mu bambance hakuri saboda yana da zafi a zuciya lokacin da aka maka abu aka ce ka yi hakuri to sai ka kai zuciyarka ne safa wani zai taka maka ya zubar maka ya ci mutuncinka a ce ka yi haƙuri to in ka ɗora wa zuciyar ka dutse ka danne ta shi kenan sai ya zama to ka ci moriyar abin a gaba asabaru ka sibiri murrun fi mazaƙatihi lakin a waɗi buhu a halamin al'asar haƙuri tamkar rai ɗore yake yana da ɗaci wajen ɗanɗanansa sai dai ƙarshensa ya mafi zuma daɗi mun gane walƙur'anu hujjatun laka abu alaik ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce alƙur'ani hujjatun laka hujja ce a gare ka idan ka yi aiki da shi zai zamanto hujja ne a gare ka na cewa ka yi aiki da shi mutumin kirki ne ya baka kariya a gaban Allah ya zamanto ya zama lauyanka a shigar da kai aljanna au alaika ko kuma hujja ne a kanka lokacin da ya zamanto ka fandari ka haddace alkur'ani amma kuma halayenka sun sha bambam da mahaddata alkur'ani ka haddace alkur'ani ayyukanka sun sha bambam da ayyukan mahaddata alkur'ani ka haddace alkur'ani maganganunka sun sha bambam da maganganun waɗanda suka haddace alkur'ani ka haddace qur'ani qur'ani yana gabas kai kana yamma yana dama kai kana hagu to sai ya zamanto hujjatun alayka amma lokacin da ya zamanto qur'ani yana gabas kai ma kana gabas in yayo yamma kana yamma in yayo kudu kana kudu in yayo arewa kana arewa sai ya zamanto ya zama hujjatun laka ne mun gane hujjatun laka idan ka yi aiki da shi au alaika idan baka yi aiki da shi ba kullun nasu yahudu ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce dukkan mutane ga baki ɗayansu kowa yana wayar gari sai ya zama to kashi biyu ne mutane fa ba'i'un nafsahu akwai wanda yake siyar da kanshi ya siya wa Allah subhanahu wata'ala kanshi fa mu'tiquha sai ya zama to ya yantar da kanshi daga shiga wuta akwai wanda kan shiga baki daya siya wa Allah saboda Allah tabaraka wa ta'ala dama yayi cinikin rawukan mu'minai da su mu'mini din inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'adana alayya haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an Allah ta'ala ya siya daga wajen mu'minai da ya siya ya siyi dukiyoyinsu da rawukansu farashin me da me ya siyi dukiyoyin nasu da rawukansu ya ce bi an da lahumar janna shi kuma zai ba su aljanna wanda ya siya wa Allah kan shi shi ne a ga yana da'a ga Allah a gan shi sallolin nan na lokuta guda biyar ya zo da su kuma ya je ya koye su ba wai kawai haka yake su ba ba tare da ya san hukunce-hukuncen da suke cikin sallah din ba akwai bambanci tsakankanu wanda ra'ayatun nasa ya fa'aluna da kuma wanda shi kuma ya koyi sallar shi ne a gaban malamai ya je yayi karatu ya fahimce ta wannan duk yanda zai zo da ita da kyau shi a cikin duhu ne yake yin ta wannan shi kuma zai yi ta ne a cikin haske a kullum kun ala basiratin min dinik ka zamanto akan basira game da addininka komai na addininka kare zamanto kayi shi ido rufe ka yi shi ido a buɗe tamkar rana lokacin azuhur mun gane aumu bi ƙuha ko kuma ya zamanto mai hallakar da kansa cikin mutane a kowanda zai wayi gari ya ƙi siya wa Allah kan shi sai ya zamanto ya hallakar da ran shi ya jefa ta cikin alma'asi farloli wanda ya kamata a ce ya zo da su ya ƙi su sun ma'auratsunar kitaban ladina na min ibadina faminhum zalimun li nafsihi ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها ashe bayuwun nafsahu shine zai ya kasance a cikin zalimin li nafsi zai ya kasance a cikin muqtasid zai ya kasance a cikin sabiqun bil khairati bi iznillah zalika huwa al fadl al kabir saboda Allah ya ce jannatu adnin yadkhulunaha wato waɗannan salata din waɗannan nau'in nan guda uku dukkanin su za su shiga aljanna ce wanda take ta ta zama sai ya zama allazi awbaqa nafsahu wanda ya halakar da kansa ya jefa ta cikin halaka baya daga cikin waɗannan guda uku wa yawma yaqulu nadu shuraka'iya alladhina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum waja'alna bainahum mawdiqa mun gane da kyau wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi saboda aikin da yake gaban mu jajajir na gobe karba ce mu kara hadisi daya kuma a ce na takura da yawa kenan daga nan kan gobe sai a yi kokari waɗanda suke ahalul hifz ne su haddace mana hadisan nan guda 23 in muka zo in jarrabawa za a musu ta hadda a kwankwasa su a ji su ras sai a kwankwasa su in jarrabawa za a yi ta rubutu wanda za su zo su da jarrabawa ta rubutu su kuma sai su zo da takarda da bik da jambik da da bula mutum yana gama jarrabawa shi in ya bani zama ya korije in na mai korije in ɗaya ya samu cikin goma Allah mata albarka in tara ya samu cikin goma yau ma waje da khairan fali ahmadin naha wa ma waje da gairar zalika fala ya luban na illa nafsahu yana ga hadisin mu na na gaba ai zai zai tattauna akan wannan masala ce fa man waje da khairan fali ahmadin naha wa man waje da gairar zalika fala ya luman na illa nafsahu to muraqaba ta goma haka za ta kasance duk wanda ya ga goma cikin goma to ya gode wa Allah wanda ya ga ɗaya cikin goma ko ya ga sifir kabir cikin goma to fala ya lumin na illa nafsahu abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk